أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتعال الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillahi a yau ma mun dawo don ci gaba da karatun hadisi a cikin wannan littafi na muktarul ahadis a za mu tashi akan namban hadisi a nawa nuska ɗin ɗari uku da tamanin da biyar wanda hadisin yake cewa awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratul qamari lailatul badri yace farkon jama'ar da za ta fara shiga aljanna tana bisa suran wata ne lailatul badri wato wajen haske za su shiga aljanna suna haske yadda ka san wata a daren goma sha hudu yace wallazina ala asarihim wanda za su biyo bayan su kuma ka ashaddi kaukabin durriyin fi sama'i da'atan wato hasken su kamar mafi tsananin wato tauraro mai haske a sama. Ƙulubuhun zuciyansu ala ƙalbi rajulin wahidin a bisa zuciyan mutum ɗaya daga cikinsu, wato zuciyansu duka ɗaya. Laktilafa bainahum ba saɓani tsakaninsu, wala guda babu ƙeta, wala ta hasu da babu hasada. Rahu shekhani an abi hurairata, Allahumma ja'alna minhum. A sai hadisi na gaba yana cewa ala'una bi'ukum bi afdali min darasi siyami wa salati wa sadaqati manzo Allah ya ce bana ba ku labari da abun da yafi darajar azumi yafi darajar sallah yafi darajar sadaka ba qalu bala ya rasulullah wato wannan yana nufin kaman sadaka tunda akwai hadisin da yace wato bawa na bai kusance ni da wata ibada da tafi wanda na farlanta masa ba to a bisa wannan sai mu ce to hadisin yana nufi akan azumi na nafila sallah din ta nafila sadaka din ta nafila an gane manzo Allah yake cewa bana ba ku labari da abun da yafi wato daraja daga azumi da sallah da sadaka ba qalu bala ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ba mu labari qala islahu zatil bayni gyara tsakanin al'umma. Gyara tsakanin al'umma. Ya ce, fa'inna ifsa da za su baini kaga ɓacin wato tsakanin al'umma, ya ce, hiyar halika, shi ne abin da yake kirbiyo nan mutane. E, shi ne abin da yake askewa, ka gane, yanzu misali, sumanka tana kayinka, idan aka zo aka aske. shi wannan gashin mai labarinsa babu to al'umma da an ɓata tsakaninsu shi kenan an rusa su kenan sun da ba su da amfani yanzu misali ai ya ishe mu wannan yaƙi da ake a gaza wanda ‘yan uwanmu ne musulmai ka duba yawan population na musulman duniya amma da ke an rarraba kanmu an ɓaɓɓata tsakaninmu kowa ma baya kallon ɗan uwansa a matsayin musulmi to ya ka gani mun iya mun ɗauke wa ‘yan uwan musulmai wannan bala'i? Ba mu iya ba, mun iya mun tsaye da yakin? Ba mu iya ba, kawai mun zura ido ne. Masu ƙoƙari suke yin addu'a. To kaga wannan cin kashin nan da ake yi, kana tsammanin sabon da suka halarci badar in suna nan wani abin zai yi? Ba zai yi ba. Ba zai yi ba, saboda mai su ba a ɓata tsakanin ba. to amma mu an riga an fata sai muka dawo ga yawa amma yawa na shirme ba mu da ƙarfi an riga an gama da mu an kaka samu kamar loma mu yi daɗin haɗiya to wannan ya jawo a to halikar ta sami mu muka eh an aske mun mun dawo shi kenan sai dai Allah rufa mana asiri rawu tirmizi tirmizi ne ruwaito saboda haka duk abin da za ka yi kuna karatu ko in ce muna karatu gaba ɗaya duk abin da za ka yi a matsayinka na malami ka yi ƙoƙarin abin da iliminka zai sa ka gyara tsakanin bayin Allah ba wai ka ɓata tsakaninsu ba saboda wallahi in ka ɓata tsakaninsu ba ka taimaki manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka taimaki manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam na rawu tirmizi yace ala uhaddithukum bima yudkhilukum aljanna darbu bisayf wa ikramu ad-dayf wa ihtimamun bi mawaqiti salati wa isbagu tuhuri fil laylatil karrati wa it'amu at-ta'ami ala hubbihi rawahu ibn asakir yace ala unabbiukum bana ba ku labari bima yudkhilukum aljanna da abin da zai shigar da ku aljanna ba yace to shine darbun bisayfi wato bugu da takobi bugu da takobi na ala uhaddithukum me ya rubuta naka naka ne za a jara ku ala uhaddithukum yace bana ba ku labari bima yudkilukum aljanna da abin da zai shigar da ku aljanna ba sai darbun bisayfi bugu da takobi wa ikramu daifi da kuma girmama bako wa hatimamun bi mawaqiti salati da muhimmanta lokutan sallah ko me kake idan lokacin sallah yayi to bar wannan abun ka je kai sallah wa isbaqut tuhuri da kuma cika tsarki ma'ana da alwala filatul qarra a lokacin wato sanyi amma ka tsaya ka nutsu kai alwala su malamin fikihu in sun ce maka tuhur suna suna maganan albala wanka da suna ce masa tuhur an gane kamar mu an aka ce tuhur to zaka tsammani ka dauki buta ka je ka abuna to duk ana so ka cika su kai tsarkin mai kyau ka zo kai alwalan mai kyau wankan janabin ma in ya kama ayi mai kyau wa it'amu ta'ami da kuma ciyar da abinci ala hubbi a bisa son abincin kana son shi ka ɗauka ka bada ba sai wanda ka riga ka gaji ba yadda za a yi sai dama zubarwa ko a ba dabbobi sannan a ce za a yi sadaka da shi to akwai lada amma dai ba kamar wanda aka ciyar ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ba kamar yadda Qur'ani ya faɗa to wannan shine a to can yanzu darbun bisayfi na'am darbin bisaifi me ne darbin bisaifi a yanzu bugu da takobi yawa so darbin bisaifi yanzu ko da wannan talim da ake wanda zai zama kaga wato ana bugun wato jahilci ne a buki kayansa da takobin ilimi to wannan ma zai taimaka eh zai taimaka sosai a dagi wajen karatu da kuma karantarwa Allah ya taimake mu yace ala ukhbirukum bi aysaril ibadati wa ahwaniha albadani yace bana ba ku labari da mafi saukin ibada ba mafi kuma saukin ta a bisa jiki yace asamtu kai shiru kawai kai kawai shiru wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawar dabi'a kai wannan ibada ce mai sauki eh rawahu ibn abi dunya an sufyan bin sulaym yace ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya da abihi fayufarraju anhu du'a'u zinnun zala yake cewa sallallahu alaihi wasallam bana ba ku labari da wani abun da idan bakin ciki ya sauka ga ɗaya daga cikin ku aw bala'un ko bala'i min amri duniya na lamarin wannan duniya da abihi zai yi addu'a da wannan addu'a din fa yufarraju anhu a yaye masa abun da ya sauka a gare shi na bala'i sai ce shine du'a zinnun addu'an ma'abocin kifin nan wato annabi Yunus wanda addu'an tana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wannan ita ce mutum zai dinga yi akwai sigar da malamai suka bada wanda mutum in yana yi insha Allah duk yanayin da ya shiga Allah zai yi Rahul Hakim Hakim ne ruwaito yace ala adullukum ala ashaddikum amlakukum li nafsihi indal kadabi yace bana ba ku labari da mafi karfin ku ba wanda ya fi ku jarinta yace shine wanda ya fi ku mallakan kansa lokacin fushi an fusata shi ya yi fushin amma kuma ba zai dinga zaki-zaki ya dinga aikata wasu abubuwan da da kan shi in daga baya zai dana da dama ba kuma to ya zanto ko da a fushi ka za ka iya mallakar ranka aka iya mallakar kanka ba za ka yi abun da zai dawo maka da na sani ba da yawa ai fushi ya kai su prison suna can suna tsare saboda mai zuciya ta ɗebe ka ka kashe wani ko ta ɗebe ka ka mari wani ko ta ɗebe ka ka yi waye duk kana san ko kana tsare ka sana dama kuma da bai da amfani tunda an bata ma lokaci ko ka bata kanka lokaci to shine rahu tabarani an anas yace ala urqika arqika bi ruqiyatin raqani biha jibril yace bazan maka ruqiya wato addu'a kenan da addu'ar da Jibrilu ya min ba, yace ta kulka ce, Bismillahi arkika, wallahu ya shfika, min kulli da'in ya atika, wa min sharin na fasa da fil'ukadi, wa min shari hasidin iza hasada. Tarki biya salasa marracin, rahul hakim. Yace, bana baka, badan maka addu'a da addu'an da Jibrilu ya min ba, ya ce shi ne ka ce da sunan Allah wato ina maka rukiya ina maka wato addu'a Allah shi ne zai baka lafiya daga dukkan cututtukan da suke damunka kuma daga sharrin masu tofi a cikin kulle-kulle da kuma sharrin masu hasada idan suka yi hasada to wannan za ka yi tofa shi a kan marar lafiya sau uku ne rawul hakim yace ala uallimuka kalaman idza qultahu azhaba Allah ta'ala hammaka wa qada anka dainaka qul idza asbahata wa idza amsayta zalla yake cewa sallallahu alaihi wasallam zalla ya ba mu maganin komai sai dai in baka karatu to shikenan sai ka zauna cikin yanayi kuma kuma baka son zama da masu karatu zalla yake cewa bana sanar da kai wata magana ba wanda idza qultahu idan ka faɗi wannan addu'a, azhaballahu ta'ala hammaka, Allah zai tafiyar da damuwowinka, wa ƙada an ka dainaka ya biya maka basussukanka, ƙul ka ce, iza asbahata idan ka wayi gari, wa iza amsaita idan ka maraita, safe da yamma ake wuridin. Sai ka ce, Allah mai ni a uzubika min alhammi wal hazani. Wa uzubika min al'ajizi wal kasali. أعوذ بك من الجبن والبكل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواه أبو داود kace Allah ina neman tsarinka daga gabain ciki da damuwoyi da bacin rai sannan ina neman tsarinka daga gajiyawa da kasala sannan ina neman tsarinka daga jubuni wato tsoro walbukuli kuma da rowa kan na zama matsoraci kan na zama kuma marowaci wa uzu bika min galabati daini Allah ina neman tsarinka daga rinjaya irin na bashi bashi ya rinjaye ka rasa inda zaka sa kanka wa qarar rijal da kuma rinjaya irin na mazaje rahu abu daud yace ala tasma'una inna allaha la yu'azzibu bidam'il aini wala bi huznil qalbi walakin yu'azzibu bihadha wato shi wannan nan na ga ya sa alamai na uzbika min alhammi wal hazani shi hazani daban huzuni daban huzuni wato bakin ciki bacin rai shi kuma hazani shine hawa wani dan tudu haka sai kuma ya kawo wannan baitin a diwanin sa ko ko ba ma da tadiwa ne mu wuce me yace yake cewa Allah ta'ala yace wala hazana eh to shine to yake cewa sallallahu alaihi wasallam yace ala tasma'una inna allaha la yu'azzabu ala yu'azzibu ba kwa ji ne cewa Allah baya azab baya azaba da hawaye na ido hakanan baya azaba da bakin ciki irin na zuciya walakin sai dai yu'azzibu bi haza yana azaba ne da wannan fa ashara ila lisani yayi nuni zuwa ga harshen sa aw yarhamu ko kuma ya jinƙai nan ma dai da wannan din fa innal mayita kaga matacce yu'azzabu ana masa azaba bi bukai ahlihi alaihi da kukan mutanensa akan shi rahul shekhani an ibn umar wato wannan hadisi yana hana mu wato kukan mutuwa musamman kuka irin na kururuwa wanda hausu ƙauyuka ma ana yi har yanzu amma yawanci mutanenmu na gari da ke an ɗan samu wayewa kaɗan ba a cika yi ba amma wasu ƙauyuka wannan kururuwa na an shiga uku an lalace ya samu yiwuwa ne yanzu kaza a dama zai mutu ku mako da kuke kukan za ku mutu sai kawai ai haƙuri ai addu'a Allah ya ji kansa shine manzo Allah yake cewa da harshen ne za a ji kan mutum ko a masa azaba in dukan ku cewa kuke Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya ji kansa wani mutumin kirki kuna ambaton kyawawansa kuna neman masa gafara akan munanansa shikenan kun masa gata in kuma kuka dinga ihu kuna kun shiga akun aka dace mala'iku suka ce amin shikenan kun shiga akun kuma eh sannan shi ma kuma can kun sa shi ya shiga ku wadda haka a kiyaye to shine hadisi na gaba yake cewa alau allimuka kalimatin man yuridillahu bihi khairan yu'allimuhunna iyyahu yace bana sanar da kai wasu kalmomi ba wanda man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi zai sanar da shi wannan kalmomi sannan ba zai manta kalmomin ba abadan har abada sun malayun sihi abadan kulka ce Allahumma inni da'ifun ka ce Allah ni ina mai rauni ne faƙawi fi da ka da'afi Allah ka ƙarfafa wato wannan raunin nawan a cikin yaddarka ka sa in zama mai ƙarfi cikin yaddarka wannan raunin nawan ya zama mai ƙarfi wa kun ila alkhairi bi nasiyati karikilin zamina ko kuma makarkwada ta ila alkhairi zuwa ga aikin alkhairi waja al-islam muntaha ridaya kasa wato musulunci ya zama shine isa matukan abin da na yarda da shi Allahumma inni da ifo Allah ni rarrauna ne fa qawwi ne Allah ka karfafa ni wa inni dalilun ni kaskantacce ne fa'izza ne Allah ka buwayantar da ni in zama buwayayye, wa inni faƙirun ni talaka ne, farzuku ne Allah ka azarta ni, wakti ni bi halalika an haramika, Allah ka isa min da halal ɗinka har ba zan auka kan haramun ɗinka ba, wa agni ni ka wadata ni bi fadalika da fadalarka amma siwaka amma siwaka gabarin wanda ba kai ba. Irin wayannan addu'o'i na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu bari suna wucewa duk mu haddace su mu dinga yin su a cikin sujjada kai a cikin addu'o'in ga cikin dare kai bayan salloli kai kaga yadda Allah zai maka yace rawahu hakim yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri bana ba ku labari da mafi girman kaba'irori ba laifuffukan da suka fi kowane laifi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala farko dai al-ishraku billah haɗa Allah da wani, Allah wahadahu ne la sharika lahu baya so ka haɗa shi da wani wajen bauta, ƙoƙuƙul waljain da walakanta iyaye, wa ƙaunin zur da shaidan zur, wa ƙaunin zuri da shaidan zur. Rahul Bukari wa Muslim an abi bakarata. To Allah ya kiyashe mu daga wayannan abubuwa guda uku. ya ce iyakun walgiba ka shedinku da gulma yi da mutane fa innal gibata ashaddu minaz zina domin giba ya fi tsanani daga zina giba ya fi tsanani daga zina giba ya fi tsanani daga zina yace innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi shi mutum zai iya yin zina ya tuba Allah kuma ya karbi tubansa da mun sani tuba wato abubuwa guda uku sune tuba a na farko wato mutum ya yi nadama akan abin da ya aikata sannan ya alkawarin ba zai sace komawa wannan aikin ba sannan kuma a lokacin da yake abin ya bar abin gaba daya ba tuban muzuru ba kana ka tuba ka tuba kuma ka sace koma to wannan kalmar ta zo ga rabbi kamar wanda yake wa Allah izgiri ne to rukunan tuba na hudun shine idan ya shafi haƙƙin ɗan adam ne to ka je ka nemi ya yafe maka idan gulman sa kai to ka je ka ce wani bana tuna maka yafe mini bayan kayi wancan hukun fa sai ka hada da wannan na hudu idan dukiyarsa ne ka ci sai ka ɗauke ta sai ka mayar masa ce wani ga dukiyarka ka yi hakuri idan wani abu ne ka je ka abu nan saboda haƙƙin ɗan adam ne wannan to da ka je ka ce ya yafe maka ya yafe maka shikenan daga nan shi ma Allah kuma ya yafe maka to wannan su ne abubuwa na wato abin da shafi tuba shi za tuba ya daban da istighfari shi istighfari a za ka kana zunubin kana istighfari kana zunubin kana istighfari shi istighfari aikin sa daban zunubin ku aikin sa daban an gane amma in dai tuba ne kace ka tuba to kuma ka sace koma kace ka tuba to kana yi wa Allah wasa da hankali kenan kana yi wa Allah izgili kenan to bambanci kenan shi yasa ma ko a lazumin ɗariƙa wazifa kenan sai aka cire wa atubu ilayhi din astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dama wa atubu ilayhi to sai aka cire wannan atubu ilayhi eh saboda masu zunubin ne mutuwa Allah ya fi mana to yace wa inna sahibal giba ka ga ma abocin gulma shi wannan la ya gafiru lahu ta'ala lahu shi wannan Allah ba zai gafata masa ba hatta ya gafiru lahu sahibuhu har sai Allah sai wato shi ma'abocin wanda ka masa gulman ya yafe maka to shi sa wani malamin mu Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana a Sheikh Abdullahi Waisu Kano yace zunubai guda biyu su Allah baya gafarta su mun ji na farko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya shirka wanda Allah ya hada Allah da wani wajen bauta Allah ba zai gafarta wannan matukar ya mutu yana shirka din to to mutum na farko kenan na biyu kuma shine wato wanda yake taka haƙoƙan mutane shi ma wannan ba ruwan Allah ka bi su yafe maka ba su yafe maka ba kuma kyawawan ayyukan ka za a ɗauka a biya su wannan kawai shi ne Allah ya yafe maka to shi ne a ya ce rawahul bukhari wa muslim an abi bakarata a rawahu abu sheikh an jabir ya ce iyakun wal kaziba fa innal kaziba mujanibul imani ka shedinku da ƙarya, domin ƙarya yana nisantar da imani. Rahu Ahmad, mu kiyaye ƙarya, ƙarya ba ce. Yace iyakun wa zina, fa inna fi arba'u khisalin. Yace ka shedinku da zina, domin zina tana da ɗabi'u, tana gadar da ɗabi'u guda hudu. Na farko yuzhibul baha anil wajhi zina takan tafiyar da kurjini a fuskan mai yinta sai ga bayi da wani kurjini sannan wa ya rizqa tana yanki arziki kuma takan sa mutum ya zama talaka fitik ko da ku duk garin nan mallakansa ne ka san mai talauci ne ai kuncin rai shi ne talauci a hana ka sakat a ranka sakat a ranka to ko ga kuɗin sai zan to an kuntata ma zuciya an hana ka talauci yanzu duk yadda kake jin matsi kai talaka baka da kotaro to wallahi wanda duk ya daura wa zinigin ji yake yin ta to in trailer nawa yake mallaka duk kuɗi ne a ciki in ka ji zuciyarsa kunci ne da ita na inana saboda haka ballantana ma in ya haɗu talaucin biyu ga talaucin aljihu ga kuma na zuciya to abun yayi muni to kuma duk zina yana kaiwa gare su Allah ya kiyaye yace bayan wannan wa yuskhidur rahman kuma yana fusatar da Allah yana sa Allah ya fushi da mutum wa yujibul khuluda fin nari kuma zina tana sa mutum ya dawwama a cikin wuta yawa tana sa mutum ya dawwama a cikin wuta sai dai in ya tuba ya daina shi kenan wanda ya tuba ya daina kuma ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah rahu dabarani an ibn abbas hadisi na gaba yace iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahu al kibru ala Allah yafzal adama yace ka shedinku da girman kai innal iblisa kaga iblis wato girman kai ne ya sa shi ya kiyin sujida ga annabi adam wanda kuma hakan yayi sanadiyan halakarsa saboda haka girman kai babu ta wal hirsa da kuma kwadayi ka shedinku da da kwadayi yace fa inna adama kaga annabi adamu hamalahu hirsu wato shi kuma wato wato rabon dai za a za mu zo duniya an gane ai wannan rayuwa sai yasa aka ce kar ya ci 'ya'yan itace kuma sai ya ci to kuma kada ya ci daga bishiya din kuma ya ci ya ce to wannan ma ya jawo kuma sai muka zo wannan duniya to kuma dai ka gani ga yadda abun yayi ya ce wa iyakun wani hasada ka shedinku da hasada wato shi sunan sunan annabawa ba a wasa da hakkinsu kada kai Allah sarki ba komai ba kuma ka tashi kana kana wasu maganganu akan waɗanda suke manya manya a wajen Allah sai ka ji nauyin su an gani malamin mu yake cewa idan aka ce wa asa adamu ko wa asa adamu rabbahu fagawa to idan ka ce ma asa adamu ka kafurta an gane Allah ya ce annabi adamu fasaran zamu ya saba wa ubangijinsa a gane to to to a matsayinka kai yanzu haka sai ka fito haka darar ka fassara shi to ba ladabi a ciki kuma ka yi su'ul adabi sannan kuma in kace ba hakan ba kuma ka kafurce saboda Allah ya ce hakan din an gane to shi za ba wai kawai shi karatu ana masa hawan kawara ba ne dole sai an ɗauke shi daga wajen masu ladabi da biyayya a cikin karatun suka san haƙƙin karatu sannan sai abu nan to shine ya ce ka shaidinku wal hasada da hasada ya ce fa inna bana yi adama kaga ‘ya'yan annabi adamu inna ma ƙatal ahaduhu ma sahibahu hasada lalle ɗayansu ya kashe ɗaya ne saboda hasada fahunna asul kulli qadiyatin wa inna abubuwa guda uku sune asalin dukkan laifi da su aka fara saba Allah da su rawu ibn asakir an ibn mas'ud yace iyyakum watta'ammuqa fid din manzala yace ka shedinku da zurfafawa a cikin addini zurfafawa yace ka shedinku da zurfafawa a cikin addini ba a so mutum ya zama mai guluwi wuce gona da iri yace fa inna la ta'ala qad ja'alahu sahla Allah ya sanya wannan addini mai sauki mai sauki fa khudhu minhu ma tutiqun kurika daga cikin wannan addini abinda za ku iya wa inna laha ta'ala yuhibbu ma dawama min amali salihin min amali salihin ma dama min amalin salihin wa in kana yasira domin Allah ta'ala yana son wato abinda aka dawomar na aiki na gari ko da dan kadan ne aga anan sai mu ci Allah saka wa shehu tijani da alkhairi aga dariƙar tamun nan ya san dubu dubu a lazimin safe bai ce mai dubu dubun ba sai ce a yi ɗari ɗari kaga iya sauƙi dai irin jauhara nan da ke tana da tsayi ya so ya ce to ita kuma ɗari za a yi kaga sai a wahala sai ce sha biyu ma in kai ya isa radiyallahu ta'ala anhu saboda sauƙi fa a lazumin mukan safe da yamma amma yadda zaka iya da wani salatin da ba salatin fati ba duk da mu ba ma son haka ba ma son haka amma dai zaka iya a wazifa ne aka ce lalle lalle sai kayi da salatul fati saboda duk a nuna maka sauƙin lamarin addinin nan to wannan shi saboda haka ba a son zurfafawa da wuce gona da iri shi yasa yanzu wasu wanda ba su da shehannai da za ka ji an ba wa yaro ya yi salatul fati dubu ɗari miliyan ɗaya ba ya sa ka ba ya sa ka addini yusrun shi yasa za ga yaro ya haukace yana cewa shi Allah ne shi kaza yana zina baya neman ilimi baya girmama kowa duk ya lalace mala to abun duk ya zama shirme kawai saboda haka duk wani muridi ya nemi shehinsa shi yasa shi yake cewa watsulun murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan ka nemi murabbin ma ba wai kowa ne murabbinka ba saboda malamai suna cewa haisu ma kana murabbi ya kunu murabba halai ita duk yadda murabbi yake to haka wanda aka renan ma shi ma aka zai zama saboda haka dole mu ya zama muna kokari Allah ya taimake mu Rahu Abdul Qasim yace ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin ana dakalatil jannata duk matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita ta shiga aljanna ma wannan an gama Rahu Tirmidhi Tirmidhi ne ya rawaito mata a dage a nemi yadda wato mazaje wani malamin mai yake cewa in duk duniyan nan za a ce mace ta kirki ce sai mijinta ya ce ta banza ce bata masa mu'amala ta kirki ba to Allah namijin zai karba maganar mijin zai karba kuma wata zai za ta je ta Allah ya kiyaye in kuma duk duniya za su ce ita ba ta kirki ba ce amma mijinta ya ce Allah mata albarka wance ta kirki ne mun zauna zaman amana ta bi ni dan Allah to duk maganar wancan mutanen duk ba za a karɓa ba da namijin natan za a aiki aljanna za ta tafi saboda haka mata a dage a nemi yadda wato mazaje matakar ba su yi umarni da sabon Allah ba rahu tirmizi yace ayu mamra'atin zadat fi ra'siha sha'ran laysa minhu fa innahu zurun tazidu fihi yace duk matar da ta ƙara a kanta sha'aran wani gashi wanda laysa minhu ba na kayin natan bane fa innahu zurun tazuru fihi ƙarya ne ta ƙara a kayin ta eh wato kaga tana yawo da wannan abun ana mata rubuta mata zunubin tana ƙarya zunubin ta yi ƙarya ta yi ƙarya ta yi ƙarya kaga kaga rabuwa da wannan abun yafi yafi mata alkai to ba a son attachment na gashi a kakkara gashi ba a son wannan rahun nasa'i nasa'i ne rawaito yace ayyuma muslimin ka sa musliman sauban ala uryin ka sahu Allah ta'ala min khudril janna duk musulmin da ya tufatar da musulmi sauban tufafi ala uryin bisa tsiraici ka ganshi baya da tufafi ka bashi tufafi ya saka ka sahu Allah ta'ala min khudril janna Allah zai maka zai tufatar da kai daga kaya na ado na aljanna eh tufafi kwarra na aljanna kyawawa Allah zai baka wa ayyuma muslimin at'ama musliman duk musulmin da ya ciyar da musulmi ala ju'in a bisa yunwa yana jin yunwa ba abinci ka ɗauka ka bashi mun je wajen wani bawan Allah ana neman wani taimako na gada da muka je wajensa yake ce mana abin da zai hana wallahi ya taimaka akwai ɗansa bai da lafiya kuma ɗan an ce dole sai an kai shi ingila kuɗin kawai da za a yi waɗan tiyata a cire mai cutar da ke damunsa ya kai miliyan biyu da rabi sai nake faɗi nake cewa hagan shi nan da zai iya ya je ko ƙauyensu ba yanzu yana cikin birni bai je ƙauyensu kaga miliyan biyu da rabi ne ko banda kuɗin jirgi a je a dawo banda ɗawainiya kaga akalla zai kashe kamar miliyan uku ko hudu ma misali ko uku da rabi to da zai iya ya sayi shinkafa ta kamar dubu ɗari bakwai sai sai kayayyakin haɗi irin su gishiri da magi da manja haka a na dubu ɗari uku ya saka tsabon kuɗi kuma naira dubu ɗari biyar sai ya tafi ƙauyensu ko ya zo anguwan talakawa da kansa kar ya ba da wakilci ballantana a danne abu wallahi ya zo wani talaka ne magidanci ne ya bashi a ɗauki buhun shinkafa a baka ɗauki galan ɗin manja a baka a ɗauki dubu goma a baka haka haka ya rabar da abincin nan da hannunsa ya ce Allah ina tawassuli da wannan abun da na yi Allah ka yaye wannan yaron ba sai an yi tiyatan ba wallahi ba za a yi ba ai ka gane kawai ba mai da Allah bane shi sa duk bala'in yake bibiyan mu alkhairi ne ba ma san yi shi sa in ka ki sharan masallaci to kai na kasuwa to shine wannan kuma gashi nan a cikin hadisi riyadu salihina wasu sun hau kan dutse ba na sun muna yawan sharha ne shi sa sun hau a sun shiga wani kogo sun abunan ruwa da sama ya tare su suka shiga wannan kogo sun huta ruwa ya ɗauke za su fito sai wani dutse ya gangaro sai rufe bakin kogon kowa ya san wannan hadisi mashahuri ne aka ce musu ba ku fita a wannan kogo har sai kowa ya faɗi wani aiki ya yi wannan ya san ya yi shi ne don Allah sannan ku samu daman fita kowa ya faɗi abin da ya to sanadiyar wannan aka buɗe musu dutsen kuma duk suka fita ba na son mu dinga tsawaitawa mun sani gashi na cikin riyadu salihina ɗayan ya ce yana da yar babba ita ce ya fi so a rayuwarsa ya jima yana neman tana ƙi nan Allah ya buƙatar da ita tana buƙatar abinci tana buƙatar yadda za ta yi ta ta koka masa sai ya ce to ai dole wannan abun da nake nema yakin ba ne shi kenan ta ce to yau kan ba yadda na iya har sun kwanta za a yi abun sai ta ce masa ka ji tsoron Allah kar ka keta wannan abun da yake rufaffe sai da haƙƙinsa ma'ana sai da aure ya tashi a kanta kuɗin da ya ɗauka ya bata kuma ya bar mata don tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah na yi wannan ne domin ka in kuma na yi ne domin ka kuma ka yadda ka karɓa Allah buɗe mana wannan dutse shi ke aka ɗage ɗaya kuma kan iyayensa to ɗaya kuma kan haƙƙin wani lebura da ya masa ya masa leburanci sai ya ce masa ga kuɗinka sai rena kuɗin ya ce gaskiya shi ba zai karɓi wannan kuɗin ba kawai ya tafiya sai ya tafi ya bar masa kuɗin ya tafi bayan shekaru sai ya dawo yake ba na taɓa ma ƙwadago kuma baka bani haƙƙina ba bani haƙƙina sai ce ga nan dabbobi na duka haƙƙin naka kenan sai ce karka min izgili mana bani haƙƙina ya ce wallahi tun lokacin da ka tafi ka bar wannan haƙƙin naka kawai sai na sayi akuya ita ce ta haihu nan ta haihu nan ta haihu nan aka sayi shanu aka sayi araƙuma shi ne wannan abin da kake gani duk dukiyar ka ne haka kuma ya kora ba abin da ya bar min ya tafi da shi Allah na yi wannan abu in na yi domin ka ne a buɗe mana wannan dutsen na farko da ya faɗa ƙofa ya ta buɗu yadda ba za su iya fita ba na biyun ma da ya faɗa ƙofa ta ƙara ɗaga ɗayan kuma ya ce Allah iyaye iyaye na dan na je kasuwa duk dare in na dawo in na dawo da oyoyo sai na fara zuwa wajen iyaye na nono a sa su ga a ba su su sha su ƙoshi sannan in kawo ‘ya'yana da matana abin da yanzu ba ma iya ba ko oyoyo sai dai mamar kan hidda ta ji a salansa su wannan su suke yara su suke moran abu kuma wallahi alkhairin da za ka yi mahaifiyarka na dubu goma ta yi ta maka addu'a sai ka yi wa iyalanka na dubu ɗari sai ka ci sa'a ma an samu mata ta gari mana ta ce maka Allah ya saka Allah ya ƙara arziki kuma addu'ar mahaifiyar fa yafi nata sau dubu to amma ita wannan kan dubu goma tana ta maka albarka ita kuma wannan ta gagara godiya akan kayan dubu ɗari to da haka sanadiyan wannan aka buɗe musu to kaga ashe in dai za ka yi tawassuli da aikin ka nagari a yaye maka wani bala'in da ka shiga to wallahi shi ma wanda ya shiga masifan in zai yi wannan zai ga abin mamaki kaga ya rabi ya kashe rabin wannan kuɗin ba amma kuma Allah ya tausaya masa ya janye abu da harin ba daga Allah bane to kuma ya dauki to shine na'am ina muke ana son mutum da kira da yawa na wani hadisi ne ayyuma muslim ai mun yi wannan ya ce yau wato dama muna nan waje ne ayyuma musulmi duk wani musulmi ad'ama musliman da ya ciyar da musulmi ala ju'in a bisa yunwa ad'amahu Allahu yawmal qiyamati min thimaril janna Allah zai ciyar da shi a ranar alkiyama daga 'ya'yan itacen aljanna yace wa ayyuma muslimin duk wani musulmi saka musliman da ya shayar da musulmi ala zama'in a bisa wato kishi saqahu Allah ta'ala yawmal qiyamati min ar-rahiqil mahtum Allah zai shayar da shi a ranar alkiyama daga giya wanda aka mata yumɓi da miski e giya irin ta lahira wanda ba ta sa ciwon kai ba ta kuma bugarwa kawai giya ce ta daɗi kuma mala rawahu muslim an abi sai ya ce ayyu mamra'atin mata laha salasatun min alwaladi kunna laha hijaban minan nari duk matar da ta rasu tana da ‘ya'ya, wato, duk matar da take da ‘ya'ya wanda suka rasu wanda sun kai guda uku, za su zama mata tsari daga shiga wuta. Eh, kaga muna jin zafi idan yaran sun rasu, to amma kuma in sun rasu za su zama mana hijabi daga shiga wuta. Yace Rahul Bukhari an Abi Sa'id, yace ayyu mamra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idin zawjiha. كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها duk matar da ta fitar daga gidanta ba tare da izinin mijinta ba to tana cikin fushin Allah ta'ala har ta je ta dawo ko kuma ta zo ta durƙusa ta ce wa mijinta ya haƙuri ka yafe mini idan ya yarda ya yafe shi kenan amma ba haka ba tana cikin fushin Allah Allah ya tsare mu rawul kadib kadib ne ruwaito ayu abdin zara akallahu fillahi duk bawan da ya ziyarci dan uwansa fillahi a cikin Allah nudiya za a kira shi an dibta wato kara bauta ka ji daɗi ka tsarkaka wa ɗabat lakal janna kuma aljanna ma ta da gare ka wa yaqulu Allah Allah zai ce azza wa jalla mai girma da ɗaukaka abdi zarani bawa na ya ziyarce ni alayya kirahu kuma garar bakinsa tana gare ni ni zan masa garar baki walan arda li abdi bi kiradun aljanna kuma ba zan yadda ga bawa na wani garar baki ban da ba shi aljanna eh saboda haka aka samu wani dan uwa ya zama a dan uwa ne a cikin Allah to lalle lalle a je a yi ziyara dan Allah to wani lalle akwai ɗin billada sosai e ka ji ne dan Allah ba da kawai dama dan Allah Allah ne ya haɗa ku kuma dan Allah ka ziyarce shi to Allah zai ce ka shi ka shi ka ziyarta ko kuma zai baka aljanna da wannan ziyara yace rawahu ibnu abi dunya an anas yace ay ayu rajulin atahu Allahu ilma fakatamahu duk na ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu duk mutumin da Allah ya bashi ilimi sannan ya boye wannan ilimin aljamahu Allahu yawmal qiyamati bil jamin min nari Allah zai masa linzami irin linzami na wuta a ranar alkiyama a jashi ha zuwa cikin wuta Allah ya tsare mu. Rahu tabarani tabarani saboda haka ba shi koyi ilimi. to abin da ka sani to ka fito ka ce ka kaza ko irin sirrukan nan da ake da su wani da sirrin addu'a kaza sirri kar ka yadda ka mutu da kayanka ka samu wanda ka sanarwa ko mutum biyu ko uku ko kaza ko kaza ko kaza amma dan sirrin gidanku ne ko sirrin familin ku ne ka mutu da shi to zai zama maka bala'i shi saboda haka ka samu wanda ka yadda da su ko ƴan uwanka ko waye ɗinka dai ka ɗan sassanar wanda kai ma ka sani ka sanar a karka yi la'akari da wani ai ya sani ya san a kai ma da ka sani ka sanar to shi kenan ka sanar to ka fita saboda in ba a sanar kai ba ka samu ba to shi ne na a rawahu tabarani yace al arwahu junudun mujannada su rayuka runduna ne a tattarawa wacce take tattare a waje ɗaya yace fama ta'arafa minha a italafa wato wanda suka saba suka san juna daga cikin su italafa zaka in sun zo nan duniya sun saba eh za a ta mu'amala kuma wama tanakara minha wanda tun kuma a can din sun bawa juna baya to in sun zo nan duniya mai ikhtalafa zaka samu tsakanin jituwan ba sosai ba sahul bukhari an aisha ta yace al-iktisalu fil nafaqati nisful ma'isha wato tattali a cikin wato nafaqa ciyarwa wato shine wato rabin rayuwa ne ana so mutum ya zama mai tattali to rayuwarsa za ta zama mai albarka ba a so mutum ya zama almubazzari sai ga duk abin da aka bashi kwana biyu shikin sai da kuma yana tambayan ya zai yi abin da zai ishe shi wata an bashi a sati biyu ko sati ɗaya ya wargaza abun gaba ɗaya to ba a son wannan wattawadudu ila nasi nisful akali soyayya ga mutane kuma to rabin hankali ne wanda za ga yana yawan son mutane yana son wancan yana son wancan yana son wancan shi baya gaba da kowa to wannan an ba shi rabin hankali wa husnul su'ali kyakkyawar tambaya kuma nisful ilimi rabin ilimi ne rahu tabarani animi umar yace al-imanu shi imani an tu'mina billahi shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da rana ta ƙarshe sannan kai imani da kaddara ta alkhairi ko da sharri to na ake kada mutanenmu in alkhairi ne ya yadda wannan kan daga Allah ne lokacin da ake ta bashi kuɗi ya sayi wancan motar a sayi wancan gidan a sayi wancan kamfanin ana ta kallon mutane ba mutane ba ma saboda kamar ba san yadda yadda ake nema ba da zara an fara ruso shi sai kaga can ce yana ya yadda fa Allah ne yake masa wannan abu tunda ƙara shi ake ta yana gaba da an fara ruso shi kuma sai fara shiga bokaye yana ce to fa yanzu fa makiya sun samu a gaba a shi dai wanda ya gina kan shi ne kuma yake ruso kan yanzu jarrabawa ce kuma dama gina kan jarrabawa ne ruso kan ma jarrabawa ne kaga to yawancin an tashi ruso mutum din baya cin jarrabawa a je wajen wancan bokan je wajen wancan mai duban ya ce ai yasin ake maka yanzu nan ma mai kaza ake maka kaza kaza yadda yadda Allah ne ba zai yadda ba Allah ya tsare mu to wannan shine saboda haka yace a to wannan shine insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih وغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا عادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتعي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين